Jazrat Sadiq. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وغائب Ha- ya halatta a sai da gaibi in an sifanta ولو بلا da وزن shi amal ko ba sifanta ba in dai gaibi ne ya halatta a sai da shi amma da sharaɗin على ياره kaji رؤية to shine sharaɗin shine dalilin da yasa za a sai da shi abu ne baya na to a sayan maka da shi ya halatta amma sharaɗi sai ka da hiyari ka gan shi shi abin da za a sayar amma ya zama hali gari na hali ne majalisar a gani gashi a nan garin gashi a cikin masallacin nan na kaga hali ne gari hali ne majalisar a gani ko hali ne gari gaibi majalisar a gani yana nan garin amma yana kuma gidan sarki ai kaga yana nan garawa ba nan yake ba mm ko gaibi Allah musa mace ne baya nan amma yadda zai wuce guda kamar nan da wuce a da da da zuwa wuce nan zuwa tafiya zuwa yini biyu ne zuwa dawa da zuwa yini da dawa yini da tafiya ya kai nan da wuce an gani ko na to shi abin da za a shayar kuma kaga shi ba gashi ko yana nan gashi a matsayin nan haliri gari hali mai ko kuma yana nan amma yana wajen gidan sarki ko ya kuma bana ya kai tafiya zuwa yini guda to shi abin da za a shayar alal hiyari ko alal batti alal hiyari ko alal batti alal hiyari ko alal batti ma'ana cinikin hiyari ne an baka sai ka gani ka ce ka yadda ko ko cinikin a'a yake yake ne ko ba hiyari kuma shi abin da za ta maka an sifanta ko ba sifanta ba an sifanta maka shi ko ba sifanta maka shi ba an sifanta ko ba sifanta ba na in dai abin da za a sayar maka da shi hali ne gari hali ne majalisa a gari gashi a nan garin gashi a tsohon masallacin nan to idan alal hiyari ne ko an zuba da ko ba zuba da mace ne ya halatta tunda sai ka gani kayan na ka gani hiyari kenan idan ku alal batti ne shi kuma an zuba da ko ba zuba da maka shi ko bai halatta ba aka ce aka ce sai abu aka ce sai abu da gaji aka ce sai dai idan abin tun da gashi anan na ko an ce ba su manta maka shi fito abu abu da shi a gani mana aka ce sai dai man bude yana lalacewa kuma shi rushe na haka ba za a ce shi rushe abu da dudu ba a gakensa ba idan ya sha iska shi ko to wannan sai dai a tsaye da shi haka in wannan ne to wannan kaga kenan idan kuma hali ne gari ne hali ne majalisa gani majalisa lakani yana nan garin amma yana kofa gidan sarki to in shi ma an alal hiyaji ne an sibanta ko ba sibanta ba ya halatta na an gane ko idan kuma ya yake da suna alal wato hali gari ne wai kuma gashi amma alal batti ne to idan an sifanta ya halatta ittifaq alal mashhuri ya inganta amma alal mashhuri in ba sifanta ba bai yi ba ayan gane ko in an sifanta ya inganta alal mashhuri in ba sifanta ba bai inganta ba na na
in ku gaibi ala musa mace yomin ne shi ma shi ma idan alal hiyari ne shi ma an zubanta ko ba zubanta ba ya halatta tunda da hiyari Na.
idan alal batti ne in an zubanta shi kuma bai inganta ba ittifaqan na
ko ya inganta ke ittifaqan ya inganta ittifaqan ya inganta wannan ya inganta alwashi wannan ko ya inganta ittifaqan kun ko ba in ba zubanta ba ku bai halatta ba wannan kenan ya gane ko tunda cewa sifanta wannan aika duk abin da aka ce da sifa kamar sai aka yi sharadin sa kaza mutum na ji tattalin kaza to shine a shine dalilin da inganta kenan wannan fa shine in an sai da mutum ga'ibi kenan أو على يوم shine shine shine ko a tafiyar ta kai wuni guda shine kamar nan da muke أو وصفه غير بائع aka ce da malam ba haka ce ba ya ce awa sabahu bayi na
ko bayi insa ne sifanta shi ka san shi bayi insa sifanta maka abu zai maka zai zai sifanta abin da ba zai daraja ba ai sai ya gyara maka abin ka ko to ko haka ne sai muka ai sifanta wannan kamar ta sai abin nan yana da wannan sifar in ka je ka tarba ita ba sai ka ce ai ban yadda ba mm aka ce balantana ko ba shi za aka ce da ya faɗa ka domin idan abin ya zama ba balaga ne tun da ya kan ce ai an ce walau to da sai zama au din nan ko da gairu bayi yi ne ai ko da bayi ne zuban da wani bayi ne zuban da shi ai wannan in ya zuban da ba wani matsala dama shi bayi ne shi ne zai ƙara masa shi zai gyara abin ma da baki to ko shi ne sai maka da zuba ya inganta إن لم يقود shar'i ba duk abin da yake da shiga ibn shar'i biyu ne na farko kada ya zama yana da nisa wanda ta- ya wuce da muka faɗa a baya ina misali فورثنا من إفريقيا kamar gurasa da zuwa ibirikiya shi daga gurasa da zuwa ibirikiya zango goma ne a da to idan tafiya ta kai zango goma shi zan ya kai ba za a tiyar ba saboda kama kai sai ya samu ta gayyuri
ولم تمكن رؤيته بلا مشقة sharadi na biyu kuma sai da ga'ibi kada ya zama ba za a garin sa ba zai ba mai ala sai bila mashakka ma'ana in za a gaishe sai da mashakka za a gaishe ne a shirin a sai da shi ga'ibi amma in ba mashakka to ba za a sai da shi ga'ibi ba نعم والنقد فيه to ka gaishe ma kuma نعم hannun da kuɗi ma a cikin abin sayan ga'ibi shi hannun da kuɗin ma alal yari ko alal bacci نعم
shirikin da abin da za a hannun ta masa kuɗin Na.
Al- shirikin alal yari ko alal bacci kuma a ƙari ne ko wani sa ne a ƙari kamar gida ko gona نعم shi ne a ƙari ko a ƙari ne ko wani sa kuma an ce wani sa komai ya shiga نعم amma ka- ka san gida da gona ba sa canjawa Na.
ba to shi za ka ce a ƙari ne ko wani sa wani sa duk abin da aka yi نعم kuma karibi ne yau sha- hannun da gudun da sharaɗi ko ta ɗau'a da نعم sharaɗi ko ta ɗau'a da sharaɗi ko ta ɗau'a da sharaɗi ko ta ɗau'a sharaɗi ne aka yi maka cewa ba zan sai maka ba sai na shaɗa da zaka ban kuɗi na ko ba a shi kawai ya ga dama نعم kawai sai ya ce ga kuɗin ka kaga ta ɗau'a kira نعم to idan dai alal jiyari ne نعم
ka gane ko Na.
a a- a- a- hannun da kuɗi نعم kuma ya yake da suna a ƙari ne نعم ko wani sani نعم ƙaribi ne نعم ko ba'idi ƙaribi ko ba'idi مم.
da sharaɗi ko talawa da sharaɗi talawa duk bai halatta ba نعم halin da kuɗi da ce bai halatta a halin da kuɗi ba نعم
idan alal batti ne aka yi shi نعم an gane ko نعم to kuma sai ga shi shi a yakin suna a ƙari ne نعم kuma aka da kuma bayan a ƙari ne ƙaribi ko ba'idi da sharaɗi ko talawa da ya halatta halin da kuɗi نعم sai ya halatta ya halatta halin da kuɗi نعم
idan kuma a nan gidan na bacci ne kuma gashi wani akari ne نعم
idan karibi ne نعم da sharaɗi ko da wa'a ya halatta idan ba'idi ne inda sharaɗi bai halatta ba نعم in ba sharaɗi ya halatta wanda sura ɗaya ce a nan gidan kawai ba ta halatta ba duk sauran a nan gidan ya halatta nan kuma duka ba ɗaya bai halatta ba نعم na gane ko duk nan gidan ba wanda ya halatta nan kuma sura ɗaya ce wannan kaɗai ce ba ta halatta ba amma duk ya halatta
Allah saka.
ومع الشرع في الأقارب to kuma shi ne gashi nan ka gani da sharadi a cikin amma bannan shi ne na wannan na lazim ba inda wacce yake na na na na na hiyari ba inda yake na bacci din nan shi ne ake cewa da sharadi a cikin hiyari ya inganta ولم يكن المشتري to yau idan aka sai da abu shirki ga'i baya nan ka gane ko to waye da hasara aka ce mushtari ne da hasara نعم ka gane ko an sai da abu ga'i baya nan ka siya to mushtari ne da hasara shi ne da hasara in abin ya mutu ko aka sace mushtari ne da hasara وفي غيره إن قرب haka na kuma a cikin wani ya yake da suna ya yake da um, ana sai da wani wani a ƙaru in an aku sai ki a sai da ga a sai da a hada da kudin كاليومين shine kamar kwana biyu ko ƙasa da haka kar ya haura sai a hada da kudi
ولم يكن بائع to idan wani su shi kuma yau ai wancan an ce a ƙaru ne ko aka ce mutane ne da asara ko Na.
to idan kuma wani a ƙaru ne to in an sai da shi waye da asara aka ce bai ne da asara shi kuma نعم إلا لشرع to wannan ya kuma duk biyu نعم can da muka ce can an ce a ƙaru da mai da hurmushtari نعم nan kuma an ce gaira da ƙara da birnin bayin ko Na.
to can da mushe da sai ce to ni fa asara ba ta bace in ya mutu bayi kai da asara kace ya yarda shikenan ta kuma kan bayi Na.
nan kuma da aka ce asara ta bayi ce sai mai- sai bayi ce da mushe da kai ni kuma asara nan ta fa in ta faru ba kai tana wurin ka yace ya yarda shikenan ta kuma kan mushe da kuma أو shi منازعة kuma ya kuma guda ɗaya tal wancan na farkon da aka ce da mai mushe ne Na.
ana rigima tsakanin mai sai da mai sayarwa نعم ka gane ko نعم to sai ya zama cewa abin ya an sace shi to ba tabbatar da cewa abin nan sifar da aka faɗa tana nan ko ba ta nan ba to in haka ne ba ire da tsara نعم ba da mun ce da biyu mun shari ba Na.
to wannan ya koba wancan na farkon banda da biyu نعم وقبله على المشتري to kuma idan aka sai abu baya nan waye zai je ya dauko abin ya kawo shi nan garin aka ce mun shari ne ban ba muka shirki ba ba a magana waye zai dauko ba sai da aka maka sai ka ce to sai a tura masa da rubuci aka zaka je ka dauko to kai zaka je ka dauko kayan ka نعم na ce ba ruwan nan sai ka zaki kai za ka je ka zo da kanka amma in sharadi kuka yi kace kai za ka mutu wannan ai sharadi amma dai aka yi ba ai magana ba to mai sharadi shi zai je to da kanka Allah saka.
وهرم في نقد ودعا من ربا فضل ya ونساء ya haruma نعم kitaban wa sunnatan wa ijma'an Na'am.
riba na kadin riban nan ta na kadu da riba a ɗami ribar falalu da ribar da sayi a cikin naƙasu ko a cikin al'ami ƙur'ani ya tabbatar da ribar na'am sunnan manzo Allah ta tabbatar ijma'in malamai ya tabbatar da wannan Na'am.
duk gaba ɗaya ba wanda ke kurdo akan wannan duk ijma'in an gaba cewa riba ta naƙasu da ribar falalu a cikin karfe ko a ɗami duk haramun ne abinda ake ce ribar wato ribar falalu a cikin a cikin naƙasu dinarin ba ka goma kamar sha ɗaya na'am shine ribar falalu a karfe kenan na'am al'ami ko ba ku kwano goma ka wani kwano goma sha ɗaya Na'am.
shi ma shine shi ma riba falar gina cikin al'ami to wannan duk gaba ɗaya haramun ne ko a qur'ani ko a hadisi ko a jima'i malamai na'am to haka kuma riban nasa'i ita kuma abin da ke riban nasa'i shi kuma yau ina bin ka dinare goma yau zan muka zaka bani in ci to wani gaskiya bani da kuɗi na kuɗi to in kana son ƙari sai ka bar sha ɗaya shi ma wannan riba ce haramun ne Na'am.
haka in hatsi ne ma na baka na'am mun yi za a bani yau haɗi nan zaran ta ma haɗi goma za ka ban kwano goma yau baka da shi ce za ka za ka ƙara ma kwalika sai ka ƙara min kwano da shi ma riban falal kenan a cikin al'ami shi ma haramun ne نعم لا دينار wani hawa bi mislihi ba bi mislihi kai ne za ka bar dinare da dirhami ni man ka dinare da dirhami ba ka ba wani abu wanda ya halatta أو غيره ko kuma za ka bar dinare da urilla ni man baka dinare da urilla wannan bai halatta
ومؤخر to sarrafi muwahari na'am ai sarrafi da jinkiri ya haramun ma kun da dan jinkiri ولو ba قريبا a kusa da yanzu kirga dinarin ka nan mashiga nan so da shi idan a ɗauko tirar a baka haramun ne da halatta ba inda dirhami ne da dinari galabatan kai ko mama ba wai ko da rijayi nawa zaka ban nawa ne zaka canja min da dinarin ka nace dinari goma zan baka kaman dirham ɗari kace ka yadda sai da kirgo dinari goma na baka kana kirga zaka sai sai sa ya taho muka tashi da gudu to wannan sai an kuma sake canji in ba ya ba an aikata haramu ba za ka kirgo ka bani ba sai mun sake koma farko mu ce nawa zaka canja mun ce ga yadda zan canja maka na'am الله ساكا أو أقد ووكل في القبل to ko kuma a'a mutum ne canjan maka da dinari goma za ka bayi dirham ɗari sai kirga dinarin goma ya baka sai ce da yaron da Allah karɓo mun nawa cewa karɓo mun nawa haramun ne domin ba dan da jinkiri ba shi ya tsaya karɓa mana ai jinkiri ne sa shi a kawo masa da shi to ce a karɓo masa na ya zama haramun نعم أو غاب نقد أحدهما ودالة ko kuma a'a tsakanin mai dinarin ko na dirham nan ɗaya baya nan amma an samu duli to shi ma wannan tun da ba a da duli shi ma wannan haramun ne canje أو نقداهما kai ko kuma dinar nasu ma ba ba ba ba, ba ma sanan da naka dinar da duk kusa kawai sai kai kace zaka canja min da dinari kaza ni ma zan canja maka sai mun je kuma gida ko kasuwa sanan ba karam ne na'am أو ببواعدة ko kuma alƙawari ni ba zan canja da kowa ba sai kai kai ba zaka canja da kowa ba sai ni mun je kasuwa akai wannan alƙawarin kuma an je zaka bani baka shi ma haramun ne ساكا أو بدين amma in ta'ajjala تأجل kana dinari dinari goma ina banka dirham ɗari inda sun zo ba canji ba canji na goma goma ai kaga daidai da daidai kenan ko sai ka ce ka rike amma ajalin bai sauka ba naka bai sauka ba na bai sauka ba a ce idan an yi kai ka rike na rike naka haramun ne sai bai sauka ba وإن من أحدهما kai ko ɗaya ya sauka ne ɗaya bai sauka ba bai halatta ba نعم أو غاب رهن ko kuma a'a mutum ne ya jingina ma dinare kana ji ko sai kuka haɗu a kasuwa sai ce ina ku dinarin nan da na baka kace kana ba shi to zan canjar da su yace to ni zan canja ai suna gida ko a waje na haramun ne canja na'am ai tunda ba sana a wurin suna gidan su ba za a canja da su haramun ne أو وديعة ko kuma a je a kaba na aje maka a gida sai muka haɗu a kasuwa kace za ka canja mu suna gida na a ɗaki na a kulle haramun ne canje su sai ga sai an kawo su na tukuna ai canja الله ساكا ولو سكا kai ko an mai da su sile sile a canja haka din haramun ne sai ba sana كمستأجر kamar abin da aka bayar ake hayarsa baya nan za a canjar da shi na dinari za a canjar da darayu baya nan haramun ne a yi
وآرية yara ne wannan ne na'am ba wari ayatin ba wa ariyatin وآرية ko abin da aka bayar aro baya nan a canjar da shi baya halatta ba haramun ne ومغصوب haka nan abin da aka kwata na dinari a can shi ma a canjar da shi da darayu baya nan bai halatta ba in dai in siga In siga.
in dai an yi munduwa da shi ko an yi abu mai da shi haramun ne إلا أن يذهب sai dai in ya halaka shine ma nan ya zaba din to yanzu abin da ne ya halaka to za ka biya kimar sa ka gane ko kai gashi bi kace to abin da na kwata maka ya halaka zan biya to ka biya kimar sa da dira ne ka bada abin ya halaka فيضمن قيمته sai biya kimar sa amma kuma yanzu tun da zai biya kimar sa za faka dai kamar bashi ne ka san bashi kuma ba sai sai an ci mun fada can baya sai an sai an sai an goya ki da so sai an gaggauta biyan sa Mm.
ba jinkiri sannan zai halaka
الله ساكا وبتصديق fihi haka na kuma yau a canji haramun ne ka gaskata idan na baka dina ka karbi da rayu to haramun ne ban kirga ba saboda in na kalli gida na haƙura da canjin an yi riba riban da falali kenan idan kuma na tunda za ka in ka samu ragi na samu ɗaya ba- bai cika ba na ce na haƙura an samu ƙari ko to wannan shi za ka gaskata ba ka kirga ba haramun ne كمبادلة ربويين kamar duk abin da riba take shiga cikin sa in baka na jin na na abinci ka za a dani akwai wanda riba take shiga akwai wanda ba ta shiga to duk wanda riba take shiga cikin sa in baka ka bani kwano goma ka bani kwano goma kai min kirga ma haramun ne saboda in ka je kai yadda ka rike naka kwano tara a maimakon na an an yi riba an yi kari kenan na haramun
ومقرلين ko mutum da ya baka rance to shi ma bai halatta baka kirga ba saboda idan ka karba ka je ka tada ba dai ka hakura to ya baka goma kenan zaka ba shi a daya
ومبيع لأجل ko abin da aka sai da shi zuwa ajali ka gane ko duk abin da aka sai zuwa ajali shi ma yanzu bai halatta yanzu na sai maka da abin da zuwa ajali ka karbi kudin ba kirga ba saboda idan kai jinkirin nan ya zama wato a, cin dukiya kenan bil- bil badili akal mal akal amwal nas bil badili kenan in ka kura
وراتب aka لسلم ce da ma da shi ka shara da shi kan salami ya halatta a bada shi ba kirga ba wannan ya halatta ومؤجل قبل أجله haka na duk abin da aka kauta ajalin su bai ba tun da yake maka kuɗi sai watan gobe sai ka zo ka ce da Allah wane kada ta taso mu ka gane ko ina son dan Allah ka gaggauta ka ba kuɗin jiya yau kada sai da kuɗin kai baka haramun ne baka kirga wannan kuɗin ba saboda idan ya zama cewa dinare goma ne baka kuma sai ka je ka tara ne ka hakura to ya baka kenan li'annal musallin ma fi zimmati bukurilun dai mai madina kai duk wanda ya gaggauta ya yake da suna wanda ya gaggauta wanda ya gaggauta abin da ake musa ranta musallifin ne mai annan ruwa jela musallifin mai gaggauta kamar ranta maka yi to yanzu kamar ya ranta maka goma ne ka kuma kaka tara kai kuma ka bashi goma ai sai gobe sai watan gobe za ka yi zaɓar kuɗin ko kake gaggauta ya baka bukata ta zama maka za a je asibiti sai ya baka kuɗin baka kirga ba to idan ba su cika ba ka rike baka kirga ba ka je ka san ba za ki ba za ka ƙara maka ba in ka- in ka ba wajensa to kuma ka rike ka aikata haramun domin ba zai ƙara maka ba kuma an samu rigi
وبيع وصرف to ciniki da sadaki haramu ciniki da sadi ka gane ko in baka dinari ka kawo mun riguna guda ne da kuma dirham guda ne ka gane sarrafa na goma goma Idan- sai na baka dinari ka bani riguna guda guda biyu kuma sai ka kara mun dirham biyu kaga a cikin rigar nan ga canji ga kuma ga ciniki to haramun ne sai dai illa an ya kunar jami'u dinaran sai dai idan da cinikin da canji duk a dinari daya ka yi su na baka dinari daya sai ka kawo min riga ka kawo ni dirham biyu kaga dinaran nan daya aka in rigar tana kudin ta goma ne kaga yanzu ashe yanzu rigar ta riga a takwas take dirham biyu din shi ne cika ta zama goma kaga an samu ciniki da canji a dinari daya wannan ya halatta nace wannan kan dinari daya ne ya halatta
au ya jami'a bihi aw yakunu al-aqd fi kathirin lakin yashtamilu al-bay'u wa sarfu fi dinar wahidin ka gane ko ko kuma a'a ciniki ne aka yi cikin ba biya ne ba amma duk da canjin da da da da da da cinikin a dinar da suka rasu. to in haka ne shi ma ya halatta ina misali misali mutum ne ya kawo saram na goma goma ko saram na ishirin ishirin sai ya kawo dinare goma Na.
ya baka sai ka kawo masa riga kwarya ishirin ka ka bashi ka kai ko ka bashi riga kwarya ishirin ishirin mai kwan sai kuma ka kada masa da dirham kuma ya hada maka da dirham goma wai ka kawo dinare goma sha ɗaya kai ka bashi dinare goma sha ɗaya ka bashi shi kuma sai kawo zuku kwarya mai kai mulkari da shadda dan mutum sai aka fi gane ko menene ko a ce sai ka sai ka shadda badr goma ya baka kai kuma ka dina da goma sha ɗaya ka bashi kuma ya kara maka dirham goma kuma kai to sai aka ce ashe abinda aka fahimta ita rigunan nan guda goma a babun kowane dinare ciniki aka yi a dinare da goma sha ɗaya da dirham ɗin nan goma goma da ka bani dirham goma mukaminin dinare na rabinsa ya zama canji a kuma ashe a kowace riga nan guda goma akwai ɗan wani kushiri da bai cika ba wanda shi ne ragowar dinare dirham goma ɗin nan a maimakon su amma shi dinare na ake shi ya ɗauki waɗannan abubuwan guda gaba ɗaya ko a dinare ɗaya ne aka samu cinikin da canjin amma amma cinikin da aka yi a waɗannan ai za a samu ciniki a sauran duk da nan dinare nan guda goma ko a nan sha ɗayan nan ne aka samu ciniki da canji wannan ya halatta haka ya kuna da aka tafi ka sai dai ya tafi bai wa sarrafi dinarin wahidin
wasil afin bi dinarin to kuma sil'a da dirare an hana sai da ita amma sharadi illa dirhamaini sai dirhami biyu babu a ciki shine aka ce an hana sharadin da me sharadin da aka hana inda ajjalal jami'u an hana aw istiratu an hana aw ahadun nagaraini an hana bi la bi tajili ma kad aw tajil al jami'i kada rahiba min dananira bil maqasati walan yahulu shay'u illa biya
Allah ya sai da mai saka.
wurin kawai za a sha Allah ya saka.
haka ne yake bada sai kuma yayi sai dai ba abin da zai dai jawo sai dai mai wurin kawai to ya yake wata lazim bi dinari wa talatin bi dinari sil'a da dinari ka gane ko mutum ne ba yanzu muka ce a cikin ci dinari daya in aka hada ciniki da canji ya halatta ba na ga muka faɗa ko to mutum ne zai kawo sil'a na illa dirhamai wato da sil'a da dirhami biyu kai kuma za ka bayi dinari daya aka ce bai halatta ba saboda me bai halatta ba in ta'ajjala jami'u da dinarin naka na da sil'ar taka wai da dirhamin naka ke guda biyu da sil'ar taka da iya duk ba ta nan sai kuka ga komai magana da baki amma duk suna kasuwa in mun je zai ka bada dinaran ba kai kai ko kamar sil'ar ka da nan aka ce bai halatta ba saboda ai duk ba ta nan ne an samu jinkiri ai Ba aka ce bai halatta ba dai kenan Mm.
aw istilatu ko kuma yau ga dirhamin guda biyu ga dinarin guda daya amma riga ce mata nan aka ce to to shi kenan ai mu dama abin da isa muka ce aka ce je bai halatta ba saboda an ce akwai sarrafin buwa hari ko ba shi za aka ce in suna kasuwa duk bai halatta ba to yau ga dinarin ga dirham me kuma za ka ce bai halatta ba sai aka yi man dalili aka tambaye shari'a me yasa ta ce bai halatta ba aka ce dalili shi ne kasancewar kai mai dirhami kai mai riga ka kawo dirhaminka ni mai dirhami na kawo na mana na kawo na mana sai aka fahimci canjin ne muhimmi riga ka zai maka da riga an ce sai faɗi ma ba shi kenan ba ai ba wanda zai hana wannan to amma saboda kawo dinarin da dirhamin sai aka nuna wa shari'a cewa sai ta fahimci cinikin canjin ne muhimmi ba cinikin ba to kar a je wajen karɓo rigar ma ce a ita ma ba sai an kawo ta ba a kawo dirhami a kawo dirhami to shi za ka ce an hana na aw ahadun nagadaini ko kuma ɗayan nakadan ne baya nan ga dinaran ga rigar amma dirham baya nan ko ga rigar ga dirhamin dinaran baya nan bai halatta ba
bi la bi ta'jilihima aka ce kuma kaje yau kuma wani sabanin hankali na shari'a yau kuma za a yi wannan cinikin sai aka zo da rigar na ina dirhamin shi baya nan ina dinare ba aka ce kuma ya halatta aka ce ah, to shari'a ita da take ta hada sarrafin wahari yanzu kuma yau aka kawo rigar dinaran baya nan dirham baya nan shari'a ta ce yayi aka ce yayi abin da yasa sun nuna mana cinikin ne muhimmi wata kila san zo karɓar dirham a kawo ta hula a ce ita ma ita ce a maimakon dirhami biyan nan ba sai ba a kawo sai ka ga ya koma ciniki kenan dai shine muhimmi tun da aka koyi ba a kawo da can ba ba a muhimmantar da canjin ba canjin cinikin ne muhimmi shi za ake zaton ba wata kila dirham biyu ne ma wata wata yan hula za a karɓa ko dan wani yaji za a hada a maimakon sa shi za aka ce ya halatta
aw Saka.
ta'jilil jami'i ko kuma duk gaba ɗaya gasu a wanda namu shi kenan ga dinara ga dirhamin ga ga ga ga ga ga rigar ko da wannan kaga damu shi kenan namu mun biya wannan dai ya halaka
kadarahima min dananira bil maqasati wannan ya bulun shehu kamar da rahimu ne da dinaru aka ce za a yi zamiya wani ba abin da ya saura a shi kenan mutum ne ya ce zan sayan maka da rigar eh, ka ba- ka ba ni eh, yadin shaddodin nan guda goma zan baka dinare goma amma ba na ce saboda bai cika ba sai ka kara mu dirham biyu sai ka kara mun dirhami biyu yana ta ce a'a ai an samu ciniki da canji a cikin haka sai ka ce to abinda za a yi ka rike dinaran ka ɗaya ni kuma rike dirhamuna guda ishirin da na dora maka sai zama kawai sai gida taran nan sai ciniki ciniki to ai mun wala ya fullu shi ba abin da ya saura na sai ciniki kawai ba canji a ciki gidan sai ciniki to wanda ai wannan ya halatta tunda ba a sharɗanta ka kawo dinaran na ce a ce za a yi zamiya za ka rike dirahiminka wanda za a ɗora ɗin nan ni ko zan rike dinare na guda ɗaya a maimakon a haka tun da sarar na ishirin da ishirin ishirin na ɗora a ciki ko idan sarar na ishirin ishirin ka ka- ka- ka ɗora dirham biyu biyu sau goma ba ishirin kenan ba ni ko dinare na ishirin ishirin na shirya dinare ɗaya ka shirya dirham ka ishirin ba saura gida kada ba me ya saura a ciki ba abin da ya saura sai dai wuya kawai
wa fi dirhamain kadhalika to
in ta'jilil jami'u ka ji ba alhamdulillah bata cewa ba ka san ita waya akwai abin da za a ɗauka a ƙara masa kyau idan haba haka yi kyau to idan aka yi irin wannan idan ma ɗaukar za aka yi an ƙara masa kyau aka sai ka gaba ainihin abin za a gani amma idan aka yi bidiyo call shi ainihin aka yi bidiyo call ainihin abin za a gani yadda yake to to kaga idan aka sai da abu kaga ko da baya nan, ko yana maka ne sai a sai maka siya tunda ainihin su zaka domin an yi na min yau na ma da wani ina maka ne nuna maka abu aka nuna bidiyo kwallo gan shi shi ba zai ce amma hoto shi wanda za a dauka akan iya hoton a gyara shi dan a dan ka canza ko ba haka yake ba to wannan zai canja masa sifa kaga wannan zai ce bai halatta ba nace tunda zai canja masa sifa sai kaga kaga ashe bai kai kyan haka ba ba zai nuna ainihin zuba su ta hakika amma idan hoton da zai nuna ainihin zuba ta hakika ne ai da wasu ake a gani kuma ka gani shi ne din da ce idan dai ba a masa wani abu da zai kara masa da canja masa zuba ba ya halatta ko hoton ne in dai an bai sifarsa ta hakika ka gan shi ya halatta Idan- kuma yanzu ya halatta din idan aka ɗauka sifar ma ka je gani ka ce ka zai sai ka zo ka zarba kai ba sai ka ce to ai ba yanzu muka fara ba sifa in ta canja sai ka ce ban yadda ba sai ka ce an kace da sifa kamar ka ce shi sai shi yana da wannan abin ne idan ya tarba ba zai ce ban yadda ba wadda kudin ya gashi idan ta daba wannan ba zai ce bai daba kuma dole a canja dole ciniki ya warware